أعوذ بالله السميع العليم ما لك رجس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فيا إخوة الإيمان وموضوع خطبتنا في هذه الجمعة يتحدث حول أهمية الصلاة وفضلها وشروط قبولها وقطر تركها واجتهاد السلف فيها رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فيا أيها المستمعون الكرام إن للصلاة شأن عظيم وأركان وأركان الإسلام بعد شهادتين وأعظم شعائر الإسلام وأفضلها وقد سمها الله سبحانه وتعالى الإيمان قال جل ذكره وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ولم تخل منها شريعة من شعائر من شريعة من شعائر الأمم الماضية لقد أخبرنا الله عز وجل من دعائه خليل الرحمن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال جل شأنه في عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال في إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا والإضافة كانت الفرد تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام لكن السلام لكن الصلاة قد أرج صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى وكلمه ربه وفرض عليه خمسين صلاة ثم كفف إلى خمس وهي بأجر خمسين صلاة ولله الفضل والحمد والمنه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فلا شك أن هذه الثلاث من عنوان سعادة الدين والدنيا والآخرة الحمد لله وكفى رب العباد جل وعلا دنجارة كذا ذي الأسماء الحسنى والصفات الأولى اللهم فصل وسلم وبارك على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عباد الله bayan yi wa Allah godiya da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta tsakanin musulmai, ‘yan uwa masu girma, kuɗubarmu a wannan mimbari, a wannan sati, a wannan lokaci mai daraja mai albarka, topic of discussion nata shi ne mahimmancin wannan sallah da Allah ya wajabta mana salloli biyar. da falalar salloli da sharuɗan karɓar sallah da kuma haɗarin barin sallah da kuma ƙoƙarin magabata kama daga kan sahabbai na'am tabi'ai da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama rigiji gabji kinan kuɗubar ta ɗauko abubuwa mahimman gaske masu girman sha'anin gaske to bari mu fara dangane da ita mahimmancin sallar ‘yan uwa masu girma ko shakka babu lallai sallah tana da sha'ani mai girma bari ma dai rukuni ke cikin rukunan musulunci bayan shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ne kamar yadda hadisi riwaya ta musulun hadisin sahabiyul jalil abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya jiyo daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya kira sallah a matsayin imani kuna karanta suratul baqara allah ya ce wa ma kana lahu liyudhi'a imanakum ai liyudhi'a ajra salatikum allah ba zai yiwu ya tozartar da ladan sallar ku ba matakar kun yi ta da imani da ikilasi irin karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sa'an nan kuma ‘yan uwa masu sauraro wannan sallafa da ake ta bayanin wato wajabcinta da girman sha'aninta ba ta taƙaita mu a al'ummar manzan Allah kaɗai ba, al'umman da suka zo kafinmu, na'am, kama daga kan Kalilin Rahman, annabi Isa, annabi Musa da sauran annabawa dukkansu. wato Allah ya yi musu yabo kan sha'anin da ya shafi mene tsai da sallah ba mu kadai aka wajabtawa ba illa iyaka kaifiyar sallar su ba lallai ta zama irin tamu ba amma sallah tabbas babu wani ba annabin Allah cikin annabawan da Allah ya turo face annabin aikinsa wajabcin da Allah ya dora mar cikin tsare-tsaren shari'ar musulunci addinin da Allah ya dora masa akwai bayanin sallah 'yan uwa masu girma mu kalli kalilin rahman baban annabawa na'am shugaban masu tauhidi annabi ibrahim alaihi salam wadda addinin namu kakaf amma kira shi millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim amma kira manzon Allah Allah yace summa auhayna ilaika sa'annan mun yi wahayi zuwa gare ka anittabi' millata ibrahim hanifa in za ka yi koyi ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ka kwaikwayi addinin annabi ibrahim ka kwaikwayi halayyar annabi ibrahim ka kwaikwayi aƙidar annabi ibrahim ka kwaikwayi ɗabi'ar annabi ibrahim ko shakka babu wannan wadda aka kalli manzon Allah aka ce yi koyi da shi ka san ba ƙaramin mutum bane sai ƙur'ani ya hikaito mana yana addu'a yana cewa rabbi ja'alni muqima salati ya Allah ka sanya ni in zama mai tsai da sallah wa min zuriyati ba ni kadai ba ma zuriyata ma ya Allah kai mata baiwa da tsai da sallah rabbana ya ubangiji na wa taqabbal du'a ka ji tausayi na ka karbi wannan addu'a tawa da nace mika kokon bara wajenka dan ka sa ni in zama mai tsai da sallah kenan annabi ibrahim ne sallah ne annabi isa alaihi salam tun talatalan farar safiyar sadda na na Maryamu ta taho da shi a hannu an haife shi babu uba ‘yan tsugudidi da ‘yan kicififi da ‘yan kutubalbal sun iske na na Maryamu ya Maryamu na kadiji iti shai'an fariya abin mamaki Maryam kin zo da abin mamaki ya ukta Harun ‘yar uwar haruna ma kana abokin a sau'in tarihin ubanki ba mutumin banza ba ne wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba ta da tarihin karuwanci gaya mana ina kika samu wannan ɗa sai ta yi nuni zuwa ga annabi isa yana jinjiri yana tsimman aihuwa kalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi fadiyya ta yaya za mu yi magana da jinjirin da ke tsimman aihuwa sai ya ba su amsa ya ce inni abdullahi a taniyar kitaba waje alani nabiya waje alani mubarakan aina ma kuntu muhallu shahid ya ce wa ausani bi salati Allah ya yi min wasulci da tsayi da sallah wazzakati da ba da zakka ma dumtu hayya matakar ina raye kenan dukkan mabiyi annabi isa na gaske na'am ba na ƙarya ba zai zama mene mai tsaye da sallah in ka ji ko da mutum ya ce maka shi masoyi annabi isa ne mabiyi annabi isa ne baya sallah to wannan soyayya ta ƙarya ce kuma ba da gaske bane baya bin karantarwar annabi isa domin a cikin bible din akwai gurare da yawa da yi bayani akan tsarki yayi bayani akan alwala yayi bayani irin yadda yayi bayanin yadda annabawa suka yi mene sallah na'am yadda ya yi bayanin annabi isa yadda ya yi mene sallah yadda annabi ismail ya yi sallah yadda annabi ibrahim ya yi sallah a ina a cikin bible na'am a cikin bible ya nuna yadda annabi isa ya yi sallah amma kakab cikin bible daga farkonsa har ƙarshensa babu yadda bible ya ce ni littafi ne daga allah babu yadda bible ya karantar a je coci ranar mene lahadi amma a ƙwar'ani ya ce ya ayi hallabi na amonu izanudiya bi salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihuna Allah ka gafarta mana ka samu wani lafiya ƴan uwa masu girma annabi wato Ismail ya samu yabo a wajen Allah, wazukur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'adi, wa kana rasulan Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati. Annabi Ismail ya yi sallah yana umartar iyalansa da tsaida da sallah, wa kana inda rabbihi marbiya. Annabi Ismail sakamakon wannan ya zama yardajje a wajen Ubangiji. Na'am. ‘yan uwa masu girma dukkan wata farilla ‘yan uwa masu girma za ka samu ana fallarta wa manzan Allah ta hanyar mala'ika Jibril, amma saboda sallah sha'ani ne mai girma, na'am, sha'ani ce ba ta wasa ba, sadda aka yi Isra'i da mi'iraji da annabi Muhammad aka ɗauke shi a wata dabba da ake kiranta buraka. Me yasa aka kirata da buraka? an yanko sunanta ne daga kalmar albarku me albarku walƙiya ya kaga walƙiya da take da sauri na'am haka dabbar buraka take da mene sauri kamar walƙiya ko tafi walƙiya sauri na'am dabbar buraka ce idda ƙarshen kallanta ya ƙure duk idda idanta ta ɗaga ta kai ƙarshen kallon in ta miƙa ƙafa ta taka gurin aka yi tafiya da manzon Allah baitul maqdis ya je ya jagoranci annabawa sallah Allah ya ɗaukaka shi a fukafukin mala'ika jibril aka je aka ƙwanƙwasa ƙofar sama ta ɗaya waye ƙila mamma aka waye tare da kai yace muhammad suka ce ashe har lokaci yayi da muhammadu zai zo mana ziyara mala'iku suka ɗau sahu don tarban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da mala'i ya haɗu da annabi isa da annabi musa a sama ta ɗaya aka je sama ta biyu aka ƙwanƙwasa sadda ya je yana tafiya yana tafiya da sai da mala'ika jibril ya je da shi sama ta bakwai aka tafi da a tafi sama sama ta bakwai mala'ika jibril ya tsaya ya ce nan iyaka ta kenan wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum in na ƙara taka gaba hasken Allah zai ƙona ni manzon Allah yayi gaba Allah ya ce summa dada fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوها إلى عبده ما أوها ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاد البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى manzon Allah ya ji shi yadda ya ji allan kaddara na wato alƙalami na kaddara yadda yake rubutu ya ji ƙarar rubutu na alƙalamin kaddara ya je shi yadda kowa yake bukatar ubangiji shi ko ba yi da bukatar komai ya je gana da ubangiji ubangiji ya wajabta masa salloli hamsin a jiyowarsa ya tarar da ɗan uwansa annabi musa ya ce salloli nawa aka wajabta maka ya ce hamsin ya ce koma ya muhammad mutanen ka ba su iya ba na yi mu'amala da banu isra'ila 'yan iska ne ba su da mutunci na sha wahala da su mutanen ka ba su iya ba koma a rage aka rage ta dawo 45 ya mai da shi ta dawo 40 ya mai da shi ta dawo 35 har aka rage ta ta dawo biyar kai ta dawo biyar ma annabi muhammad annabi musa ya ce je ka a rage ta biyar ɗin ma ta yi yawa manzan allah ya ce ina jin kunyar ubangiji in ji ni in ce a rage min manzan allah ya juyo allah ya tabbatar masa je duk wanda ya tsayi da salloli biyar da iliminsu da ƙa'ida irin karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana daidai da wadda ya salloli hamsin saboda ƙa'idar manja abin hasanati falahu ashru amsaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun wannan ita ce sallafa sallan nan tsayuwarta wa hiya al-fariqa bainal kufri wal iman ita ce badala raba gardamin tsakanin imani da kafirci saboda ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin mutum da shirka da kafircewa sallah mutum yana barin sallah ya zama arni wata riwayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara wa fi riwayatin wa man tarakaha faqad ashraka da mutum ya bar sallah ya dawo mushriki ɗan uwa masu girma ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a cikin ayyuka in an zo akwai azumi na'am zakka zikiri zumunci duk wani aikin da ake aiwatarwa to sallah ita ce shugaba na'am idan sallah ta yi daidai ta cika to duk yadda ayyukanka aka ɗan samu matsala na'am sai a yi maka uzuri in ka samu matsala ta farillan nan Allah zai ce dubo min nafilar bawan nan ina ya samu matsala ina ne nafilar akwai sai a cike gurbin amma in ka duba masallatan tsofi aka bari da nafila wani ana idar da sallar idda kasan zikirin ma fama lahum an ta zikirati mu'ridin ka annahum humurun mustamfira farrat min kaswara salloli na nafilan nan biyu kafin azahar rawatib biyu bayan azahar biyu kafin la'asar biyu bayan magarba in ka samu dama ma in rana ta fada kafin a yi magariba ita ma da sallar nafila ga wadda su shi yasa sahabbai suka ce saboda mahimmantar da sallah akan zo kafin a yi sallar magariba rana ta fada muka cika masallaci kai ka ce ma lokacin an riga an idar da sallar ne saboda jiran sallar ne magariba akan idar da magariba wani sahabi ya ce ɗayanmu yakan iya harba ɗayanmu zai iya harba kifiya ya ga yadda ta yi ne ta faɗa kenan da sauran haske da rana ta faɗa an kira ta magriba to lokacin magriba ya yi ne ya yi haka muke tsakani da Allah sai a kira sallah lokaci ya yi wani amin game da wani ladan a unguwanni mai tsabar himma lokaci yana ta huwa yana haka ya ce a kaga wannan ladan ƙarfi da ya ji ya jawo mana lokacin sallar nan ba wuya ya duba an je an kira sallah wai in an kira sallar ma bara a je a yi ba wai sai an je an tada ya kama da mu ji sahabbai tabi'ai tabi'ai da tabi'in da wani hede ya shekara arba'in bai taɓa rasa kabbar harama ba arba'in wani ya shekara saba'in bai taɓa rasa jam'i ba daga cikin magabata ya ce duk wanda ka ga yana wasa da kabbarar harama a sallah ka fita sha'aninsa duk wanda ya tsayi da sallar kwana arba'in a cikin jam'i Allah sai ya rubuta masa kubuta daga cikin munafukai nawa ne dan Allah yanzu a nan a ce sallar kwana arba'in a jam'i ba tsallakewa amma ga jari na naira miliyan hamsin Allah duk yadda muke son kuɗin nan kai za ta gagari ciwa fa za ta ciwu oho da sauƙi ana faɗa wai damuwa ta yi mana yawa damuwa ta mana yawa ga yunwa ga fatara wallahi din yunwa mu da fatarin ba mu kai sahabban manzon Allah ba wallahi a ce wani mai kaya kala biyu a sahabbai ba kowa bane ba kowa bane ba kowa bane mai tufafi kala na biyu balle a ce kala biyar wani yana da kala goma yana wallahi sutura ta min kaɗan ni matsala ta sutura da yawanmu nan da yawanmu in ka tarke mu mutum ya faɗa kayansa kala nawa ne wallahi dai abin dige mu ba haka muke ba ya dai abin dige mu a ce kayanka kala nawa ne ta shi ɗaya ka faɗa wallahi tallahi dai abin dige mu amma duk da haka ba mu gode wa Allah ba kana nan kana cewa to ai ana nema ana kaza alhakumu takasur san a tara ya shagaltar da ku ata kuna wannan faganniyar kwatsam sai kuka ji ku a kabari ranar wani ɗan unguwar mu ne fa sha an kai karfe sha ɗaya na dare da shi babaji karfe sha ɗaya na dare an kai yana shagonsa normal normal da safe an yi sallar asuba da shi ya buɗe shago har ya ji ya gaida iyayensa ya fa fito daga bayan gida kenan yace kansa yana ji yana dan maciwo wallahi a gurin da ya sharbe ya fadi shikenan ya mutu waye fi karfan haka a ningi an yi mutuwan nan rababa a garin kuma an yi kila makwabtan ku an yi kila gidan ku an yi har yanzu har yanzu wai kana cewa baka yi settle ba wa ya gaya ma ana settle a duniyar nan wa ya gaya ma duk wanda ya gaya maka wai ana settle ka ce ya ci uwar ƙarya ya kwana da yunwa babu ni babbar damuwa ta na samu jari kaza wallahi ya ishe ne ai lokacin ka shiga bala'i ka gaya mu da jari ya ishe shi ka gaya mu ka gaya mu wannan dangote ya fi ka bakin ciki naira ya fi ka duk inda kake jin haushin naira wallahi har yanzu bata biya mar bukatar ba ya fi ka kwana da bakin cikin naira kai in ka ji fetil to idan aka sa ka a wannan rubutun aka ɗan gyara ka to don yi a fetil amma frankly speaking ba a ba a ba ba a fetil duk abin da ya kamata a wannan duniyar na kyautatawa ka yi lokaci tafiya yake yi don allah ba kwa lura da satin nan inda yake bala'in gudu jama'a ba ku lura yanzu na ai juma'a yanzu nan juma'a ta dawo yanzu na haifi yaro yanzu na kaga ya girma yanzu na kaga ya aihu yanzu na kaga mutum ya yi farfara yanzu na kaga wani ya yi kuɗi yanzu na kaga wani ya mutu har yanzu ana gaggauta mu ne mu cire bamu mu tabi mu wayo da dabara yayi abin da ya dace lokacin da ya dace in bi da ko tare tare in ta zo ɗaya ba shi kare mazuwanta cikin darare ko da rana cikin sarare ita ba tare ta kai shiri ba zahiri a zatanta yaƙi ko wuta ko ko ga biki ta taras da mutum matsaki ya zage ya ƙara miki ya mace bai jefa ƙoshiya ba sanadi ga waɗansu doki wasu ko sanadin su zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su ɗaki shi zubo musu ba cikin shiri ba dubu dai manyan mazaje masu shan kotso da jauje sun wuce manyan gwarabe tsoba mai baya da ƙauje kace ne ba za ka lahira ba dubi ga sarakunanmu wanda sun ka rike ƙasarmu masu ko daraja gare mu dubi shehu mu jaddajinmu ka tuna ba za mu dawama ba yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ta rage ba ya ce umarin dallaji korau ya mace a kuma su sallau haka yaro ɗansa ƙosau ba su ɗan hatu yau a zazzan suwa a bashi ina aliyu babba sun wuce sai ambatansu sai tunanin dukiyarsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗinsu in ba zuri'ar da sun bari ba tunda dai muka san akwai ta ba mu shakkar afkuwarta sai mu daina faɗin halinta ‘yan uwa mu yi tattalinta tun rai bai kai ga tawafa ba in kana neman ‘yan damfara wadda da ta nuna maka ruwa-ruwa mayi-mayi ga abin kusa ta kusa fashewa ta kusa ta kusa tana da za ta fashe za ta fashe fayi na'am duniya kenan wallahi za ta fashe da kai kai baka gane ba cikin ka ya fashe tsutsa ta shiga to ta fashe nan na'am ubangiji ka rufa mana asirin mu duniya da lahira don Allah sallan nan kar mu ringa wasa da ita mu nemi ilimin ta tun daga tsarki kar ka yadda a ce ba ruwan malam ba tsakin malam a cikin koyon tsarkinka na'am alwalarka a ce kana yin ta yadda ka gani ana yi a unguwarku ne ba cewar malam ba tambayar malam sallarka tambayi yaya annabi ya yi kabbar harama yaya yi tsayuwa yaya yi ruku'u yaya yi sujuda domin wallahi manzon Allah ya ba da labarin wani ya shekara 60 yana sallah Allah bai karbi ko ta rana ɗaya ba saboda me an yi ta bisa jahilci ba wai kana yi bane ba gado bace wannan sallar ko ya ce ba mene ba gado bane uwa ta musulmi ne sallah dai mu a gwada mana sallah ko sabulu bare gwada mana a ba gado bace ko ya ce wallahi wanda ya iya ya iya ji wai mutum ya ce muka mun samu na sallah a gidan urwa sai ka shekara dubu nawa kana karatu in ka da ka yi abin da baka kare karatun sallah ba ka nema ka nema ka nema ka nema shi ilimi minal mahadi ne ilal maza ilal lahadi tun daga tsimman aihuwa zuwa bakin mene gabar kabari Allah ubangiji ka kiyashe mu jama'a ba zai yi a ce mun kawo ba eh abin nan dinta amma dai wani sati insha Allahu alkarimul mannan da mu dora daga yadda muka tsaya muna addu'a ya Allah Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira Allah ka raba mu da talauci duniya da lahira Allah ka raba mu da kunci bakin ciki duniya da lahira iyayenmu yayinmu kannanmu ƴan uwanmu musulmi maza da mata da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da rahama Allah ka kyautata makwancinsu Allah ka ɗaukaka darajojinsu ya Allah ka ba mu lafiya a jikunanmu Allah ka ba mu lafiya a halayyarmu Allah ka ba mu lafiya a zakatanmu Allah ka tsare mu daga sharrin masharranta sharrin mahassada maƙiyanmu na ɓoye da na fili Allah ka hana tasirinsu a kanmu Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina Allahumma astur awratina wa amir rawatina اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن كلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نبتال من تحتنا يا رب العالمين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك أن تقضي حوائجنا كلها وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين ومن له حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفره ونتوب إليه قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا إن شاء الله